أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu yau 21 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1442 kuma yau uku ga watan biyar miladiya 2021 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan kuma a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi tafsirin mu yana gudana a cikin suratul araf sannan za mu tashi insha Allah ta'ala aya ta 21 wannan kuma zai zama majalisunmu na 22 insha Allah ta'ala a cikin wannan sura mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qasamahu ba na'am بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتي وقاسمهما إبليس يغنطي مع النبي آدم ده حواء إني لكما والله ني أجمد كول من الناصحين تبس إنا شكما سين نسيحة bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari cewa Iblis ya zo ya sa ma annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa wasu wasi mun ji abin da ake ce ma waswasi shine zancen zuci iblis ya zo ya sanya ma annabi adam alaihi salam da matarsa hawa alaihi salam ya sanya musu kaikayi a cikin zuciya ya ziga su Allah ta'ala ya bamu labari ya ce fa waswasa lahuma shaitan liyubdi lahuma ma wuri anhuma min sawatihima وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين إبليس يتي مع النبي آدم ده حواء يسا مصع تشنزوت يس يزغاس يتي أي أبند الله تعالى يسا يحنى سو تشوى النمبشية سبو ده الله بيسن زم ملائكوني إن سقى تشوى النمبشية ذات زم ملائك أو تعاير كما الله سبحانه وتعالى يتي إبليس يتي مصو ai saboda ba Allah bai son su zama masu mulki ne shi yasa ya hana su su ci wannan bishiyar sannan kuma baya son su zama madawwama Allah bai son su Allah baya son su dawwama shi yasa ya hana su su ci bishiyar nan iblis ya ce in kuka ci za ku dawwama in kuka ci za ku zama kaman mala'iku in kuka ci za ku zama sarakai masu sarauta shike to da yayin wannan wa qasamahuma sai ya rantse musu da Allah ya rantse musu da Allah yace wallahi inni lakuma laminan nasihi wallahi na rantse muku da Allah ni ina cikin masu muku nasiha ba ma ni kadai bane mai muku nasiha akwai masu muku nasiha da yawa amma dai ni ina cikin su iblis ya rantse rantsuwa ƙarya malam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi az-zamakhshari ke az-zamakhshari yake cewa ka'annahu qala lahumu kamar iblis ya ce musu uqsimu lakuma inni laminan nasihi na rantse muku da Allah ni ina cikin me muku nasiha abinda ake ce ma an-nasiha malamai suka ce an-nasihatu iradatul ghayr bil khair nasiha ita ce ka nufaci waninka da alheri shine nasiha shi yasa hatta arha arha ka yi ma mutum sauƙi da rangwame ana kiransa nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinun nasihatu addini nufatar waninka da alheri ne ka nufaci waninka da alheri sai a ce ka masa nasiha to ni ina nufin ku da alheri ba wani abu nake so ba a wajen ku kawai ni ina nufin ku da alheri shi kuma alheri shine duk abin da zai haifar maka da dadi a nan gaba shine ake ce masa alheri duk abin da zai haifar maka ka ji dadi to shine a shari'a ake ce masa alkhair to nufatar ka samu jin dadi nan gaba shi kuma shine ake ce masa an-nasiha iradatul ghairi bil khair ka nufaci waninka da alheri to iblis in ji al-imam az-zamakhshari rahmatullahi alayh yace iblis ya zo ya rantse musu yana cewa ni ina nufin ku da alheri su kuma sai suka ce masa atuqsimu billahi innaka laminan nasihin yanzu zaka rantse mana da Allah kana nufin mu da alheri shi yasa sai Allah ya buga kalmar sai ya ce wa qasama domin a larabci asali idan aka ce fa'ala to kai min ne nima ummaka shi yasa ake cewa khasama khasama fulanun fulanan wane yayi rigima da wane sun yi cacan baki mutum bai cacan baki shi kadai qatala yaki mutum bai yaki shi kadai jadala mutum baya yin musu shi kadai ko to shine ma nan sai Allah ta'ala ce wa qasamahuma Iblis ya rantse musu da Allah kafin nan su ne suka neme shi suka ce a tuqsimu billahi innaka lanala min as-salihin yanzu zaka rantse mana da Allah cewa kai kana nufin mu da alheri to sai Iblis ya rantse musu da Allah yace inni lakuma la min an-nasihin lallai ni ina nufin ku da alheri wallahi na rantse muku da Allah yadda kuka so in rantsan nan to na rantse muku da Allah ni ina cikin waɗanda suke muku nasiha ba ma ni kaɗai ba ne akwai masu muku nasiha da yawa amma ni ina cikin su kai ka ji iblis faja'ala zalika muqasamatan bainahum sai Allah ya sanya shi kaman sun rarrantse ma juna eh kaman sun rantse tunda su suka nema ya rantse sai ya rantsa to sai Allah ta'ala sai ya buga kalmar sai ya ce wa qasamahuma a larabcin za a ce ƙasama yi ƙasimu mu ƙasamatar ai talaba minhu an yi ƙasima billahi lahuma faƙasama lahuma su suka nemi ya rantsi shi ke nan sai rantsi ka gani ko wasu kuma malaman suka ce a'a lafazin da aka yi amfani da shi da Allah ya buga kalmar a matsayin ƙasama to ba ana nufin su suka nemi rantse ba a'a mubalaga ne ya kai matuƙa wajen rantse musu ya kai matuƙa ya rantse musu da Allah ba rantsuwa ɗaya musu ba domin balarabe a ilimin balaga ilimin ilimin fasahar magana ya kasa mutane gida uku waɗanda kake magana da su sun kasu gida uku akwai Khalid Zihid akwai ashaq akwai almutaraddid akwai almunkir a Khalid Zihid mutumin da ka zo yanzu zaka bashi labari bai san labarin da zaka bashi ba sannan kuma baka ga alama ta shakka da kokonto da musu a tare da shi ba to a ka'ida ta fasahar magana a harshen larabci nan ba a bukata ka rantse masa kawai sai ka bashi labari domin sunansa Khalid Zihid wanda kwakwalwar shi yanzu babu komai a ciki bai san labarin ba babu alamar idan ka bashi labarin nan zai yi kokonto babu alamar idan ka bashi labarin nan zai karyata kai ma musu to anan ba a bukatar ka rantsi masa to sai na biyu shine suke ce mishi ashaqul mutaraddid ka ba mutum labari amma sai rika kokonto anya anya anya kuwa anya kuwa to a nan ana buƙatar ka rantse masa gwaggwadon yadda kake ganin in ka rantse masa za ka kawar masa da wannan kokwantar to sai ka masa rantsuwa ɗaya ko biyu sai na uku shi ne almunkir almunkir wanda ka ba shi labari sai ce ƙarya kake to a nan ana buƙatar ka rarrantse masa gwaggwadon yadda kake ganin za ka kawar masa da wannan musu har ya yadda da abin da kake faɗa masa in ma dai bai yadda ba kai dai ka ƙarfafi magana ka ya rage nasa ko ya ɗauka ko kai ya ɗauka kai dai ka ba shi labari da kaga kuma ya musa labarin da ka ba shi ya ƙaryata ka ka rantse masa to a nan iblis ya fahimci annabi adam alaihi salam da matarsa hawwa'u sun masa tirjiya domin annabi adam alaihi salam Allah ta'ala ya hana shi cin bishiyar nan ya hana matarsa hawa'u cin bishiya to da iblis ya sadado sai biyo masa ta waccan dabara cewa adam da kai da matarka ku ci wannan bishiyar mana bishiya ce mai daɗi sannan kuma bishiya ce da in ka ci ta to za ka samu mulki da kai da matarka za ku zama kai ka zama kai ka zama sarki king ita kuma ta zama queen shi kenan kuma mulkin nan wanda baya kare ba sannan kuma wani abu da da bishiyar nan zaka baku idan kuka ci ta kuka ci danta to tabbas za ta sa ku ba za ku mutu ba dan adam Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi kamar yadda muka faɗi jiya da san mulki sannan Allah ya jarrabe mutum da sanya dawwama Allah ya jarrabe shi da san mulki sannan Allah ta'ala ya jarrabe shi da san dawwama waɗannan musibin guda biyu Allah ya jarrabu jinsin mutum da shi da su ya samu mulki sannan bayan ya samu mulki kuma in son samu ne a ce ba zai mutu ba to sai iblis ya bi wannan to amma duk da ya ga haka sai ya sake ganin annabi adam alaihi salam kamar ba zai yarda da maganarsa ba to shine wa qatamahuma sai ya rantse musu da Allah ya ce billahi ladhi la ilaha illa huwa na rantse muku da Allah da ya halice ku ya halice ni ni din nan alheri nake nufin ku da shi ba na nufin ku da sharri shi ke shi yasa malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi yace in ka kula da magana iblis ta kunshi ababan da ake karfafa magana da su guda biyar ɗaiɗai har biyar saboda me saboda annabi adam ya yadda da shi kamar yanzu misali kana ba wani labari sai ka ce masa billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi na rantse maka da Allah ya za a mutum ya ganka ya ji wannan daga gare ka a matsayinsa na musulmi ya ki yadda to iblis sai da ya amfani da ababen da ake karfafan magana da su guda biyar wa qatamahuma inni lakuma laminan nasihi abu na farko ta akiduhu bil qasami ya karfafu magana sa da rantsuwa ya rantsi domin da Allah ta'ala ce wa qasamahuma fa ka'annahu qala uqsimu billah eh ai shi yasa a larabci kawai ake cewa billahi ake cewa wallahi ake cewa tallahi an goge aikin ai uqsimu billahi na rantsi da Allah to kaga wa qasamahuma ay wa balaga fil iqsam billahi lahuma iblis ya kai matuka a wajen karfafar maganar sa da rantsi ma annabi adam alaihi salam da matarsa da rantsuwa ya rantsi musu da Allah kaga na farko kenan sannan na biyu ta'kiduhu bi inna sannan ya ce inni lallai wadda kalmar inna kawai ita kadai ta isa ta karfafu magana ka ce ma mutum lallai sannan na uku taqdimul ma'muli 'ala al'amil sai ya gabatar da wanda aiki ya fada masa akan wanda yayi aiki a larabci akwai mai aiki akwai kuma wanda ya aiki wanda aiki ya fada masa ko to sai ya gabatar da wanda aiki ya fada masa akan wanda ya aiki izanan bil ikhtisas yana nuna ya kebe shi wani mai nasiha ne mai nufinsu da alheri na musamman kaman yana cewa nasihati mukhtassun bikuma wallahi wannan nasiha tawa da nake muku to ku kadai nake da ita ba kowa nake mai irin ta ba inni lakuma laminan nasihi sannan na hudu ityanuhu bismil fa'il da ya tashi bai ce inni lakuma laman yansahu ba sai ce inni lakuma laminan nasihi wanda yin amfani da sifa ya fi amfani da aiki domin sifa na fa'idantar da tabbata wato ni koyaushe koyaushe kamar yanzu misali sai ka ce ni mai zuwa makaranta ne ni mai zuwa makaranta ne da hausa yana da bambanci da kace ni ina zuwa makaranta wanne fi karfi ni mai zuwa makaranta ko da yaushe kenan amma idan ka ce ni ina zuwa makaranta wani zai iya fahimta ka wani lokaci kana zuwa wani lokaci kuma baka zuwa amma ka ce ni lab ni mai zuwa makaranta ne to shi ma sai ce inni lakuma la minan nasihi lallai ni ina cikin masu muku nasiha kaga annasihina jam'i ne na annasih me yin nasiha bai ce ina muku nasiha ba sai ce lallai ni ina cikin masu yi muku nasiha ko da yaushe masu nufin ku da alheri kaga karfafawa ta hudu ke sannan kuma na hudu na biyar ya suranta kansa a matsayin cewa shi yana cikin masu masu nasiha ba shi kadai bane a'a suna da yawa masu masu nasiha amma shi ɗaya daga cikin su shi akwai mutane masu muku akwai masu muku nasiha da yawa to ni ina cikin su eh kage yana nufin kasta zaci kawai shi kadai yake da fahimtar nan a'a akwai masu fahimta masu dimbin yawa irin tasa waɗanda suke son su ga annabi adam alaihi salam da hawa sun ci bishiyar nan to shi ma ɗaya daga cikin su to duk wannan Allah ta'ala yayi sai ya mantar da annabi Adam alaihi salam Allah ya mantar da annabi Adam waye iblis alhali ya masa bayanin sa a baya inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa ka kai kai Adam ka ga wannan to makiyin ku ne da kai da matarka kakka take ku yi kasassabar da zai fitar da ku daga aljanna wallahi in ya fitar da ku daga aljanna kai da ita fatashqa zaka sha wahala kaga na farko ce sannan na biyu Allah ta'ala ya sabbaba mu annabi Adam alaihi salam mantuwa ya manta da umarnin da Allah ya bashi a farko da kuma halin da ya masa na kayyace bishiya shi yasa Allah madauki saki a baha ya ce ne walaqad ahidna ila adam min qablu fanasiya falam najid lahu azma haqiqa mun dau alƙawari da annabi Adam alaihi salam muka masa bayanin komai fanasiya amma sai ya manta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai ya ce fa nasiya adamu fa nasiyat dhurriyyatuhu annabi adam Allah ta'ala ya sa masa ciwo na mantuwa shikenan sai ya zama zuriyarsa suna da ciwon mantuwa shi yasa suke cewa ma sumiyal insanu illa li nafsihi wal qalbu illa annahu yataqallabu ai ai insan ba a kira shi da insan ba sai saboda nisyan sai saboda mantuwa dan adam an kira shi da mutum saboda mantuwa kaga a Hausa akwai alaka tsakanin mutum da mantuwa ka kalli kalma kalmomin mutum mantuwa to da larabci ma haka insan nisya to iblis abin da yazo yayi ma annabi adam alaihi salam kenan ya yaudare shi ta hanyar fada masa abin da ba haka yake ba sannan kuma ya rantse masa a haka wanda duk wani fajiri abin da yake kenan babban abin da za a cuci ne imani da shi shine a rantse masa da Allah ai shi yasa manzo Allah sun yace man sa'alakum billahi fa'atu duk wanda ya roke ku dan Allah ku bashi wa man ista'adakum billahi fa'izuhu wanda yace muku dan Allah ku bani kariya to ku bashi kariya sannan Allah ta'ala yace وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله idan wasu mutane suka zo suka ce ma Allah Allah Allah to kabi su fa in yuridu an yakhda'uk in nufin su su yaudare ka fa inna hasbaka Allah to Allah ya ishe ka Allah zai baka kariya to abinda iblis ya ma annabi Adam alaihi salam ce al-mu'minu jirrun karim haka suke cewa almu'minu jirrun karim mummuni da an zo an hada shi da Allah sai ya rudu karim kuma mutum ne mai daraja amma me wal munafiqu khibbul la'i amma munafiki mai yaudari ne kuma kamar dila yake a wajen dabara amma mummuni kana hada shi da Allah kawai sai ya ji lakwab man sa'alakum billahi fa'atuhu wa man ista'azakum billahi fa'aiduhu wanda ya ce dan Allah ba ni wallahi na waye gari babu komai a gidana in kana da shi ka ɗauka ka bashi wa man ista'azakum billahi fa'idhuhu wanda yazo ce dan Allah ka ka bani kariya ni mutumin kirki ne ka bashi kariya wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah to kaga abinda iblis ya ma annabi adam alaihi salam kenan ya yaudare shi yayi masa amfani da abu biyu yayi masa yaudara da abin da yake dabi'ar sani ba mamaki a yaudari mutum da ɗabi'arsa abin da aka san ɗabi'arka sai a yi maka amfani da shi wasu wasu waɗanda ake cutar da su a sa musu guba a abinci ai sai an san me suka fi so sai an san me suka fi so da wannan ake yaudarar kaga ɗabi'ar suna na karkata zuwa ga wannan abincin to azzalimai sai su yi amfani da wannan abincin kuma su cutar da su da shi sannan na biya rantse mata yi masa rantsuwa da Allah cewa shi mutumin kirki ne bawan Allah shi yasa al-Imam Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhi sai daga cikin manya-manyan malamai tabi'ai kuma malami wali al-Imam Mutarrif ibn Abdullah Shikhi yake ibn ibn Shikhi yake cewa Iblis yazo ya ce musu inni khuliqtu qablakuma ni an halice ni kafin ku wa ana a'lamu minkuma kuma na fi ku ilimi na fi ku sani fattabi'ani ushidkuma iblis ya ce ma annabi adam da hawwa'u matarsa ku bi ni zan shiryar da ku daidai wa halafa lahuma sai rantse musu da Allah ya rantse musu da Allah wa inna ma yukhda'u almu'minu billah ai ana yaudaran mummuni ne idan aka hada shi da Allah kana haɗa mummuni da Allah sai ka yaudare shi saboda shi zai ɗauka cewa ne ba yadda za a yi mutum ya zo ya rantse maka da Allah amma ƙarya yake duk mutumin kirki yana da wannan tunanin mutum ya zo ya rantse da Allah ai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama rantsuwa ba ta ƙarya kun san rantsuwa ta ƙarya ba ta da kafara al-yaminul ghamus ba ta da kafara idan ka rantse a kan ƙarya to ba ka fara kawai sai dai ka tuba kawai zunubi ya kai zunubi yanzu idan mutum ya rantse ya ce wallahi ba zan yi abu kaza ba sai ya ga wannan abun shi ya fi zama alkhairi sai ya ga to bari ya aikata kaga yanzu a kansa akwai yin azumi uku ko ko ya ciyar da miskinai guda goma ko ya tufatar da su su goma kowannen su ya masa riga da wando ko kuma ya yanta baiwa a lokacin da ake da bayi kaga wannan aliminul muakkada ce mutum ya rantse amma daga baya sai ya fahimci cewa abin da ya rantse a kansa din nan bai kamata ya rantse a kansa ba to akwai aliminul gamus ita aliminul gamus rantsuwa malamai suka ce summiyat gamusan li annaha taghmisu sahibaha fi nar haka al-Imam Shafi'i yace al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi yace an kira wannan rantsuwar da al-ghamus saboda tana tirmusa mai yin ta cikin wutar jahannama to idan mutum yayin ta sai dai ya tuba ba kafara eh ba gyara sai dai ka tuba kawai in Allah ya ga dama ya karbi tubanka in kuma bai ga dama ba shike to shine irin wannan rantsuwar ta iblis annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya rantse a kan ƙarya domin ya yanki wani ɓangare na dukiyar ɗan uwansa musulmi to ba yi da sakamako sai wuta a ranar lahira shi ke haka nan lafiya ka kalau sai mutum ya zo ba yi da wata matsala kawai ya zo ya samu ne ya ce masa wallahi tallahi a gidansa ba a ci komai ba wancan ya ɗauka ya bashi wani abu to abin da ya wannan abin ranar lahira ba yi da sakamako sai dai Allah ya tsoma shi a cikin wuta haka nan a je kotu ƙarya mutum ya san ba yi da gaskiya ko ƙwara ɗaya amma ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa a kawo ƙur'ani ya rantse ko ba haka suke ba to ba abin da ya yankan makansa sai wuta to kaga asalin wanda ya fara yin wannan shine iblis الإمام قتادة يتي وكان بعض أهل العلم يقول ما من خادعنا بالله خدعنا wani daga cikin malamai yana cewa kamar da al-Imam Qatada ya rawaito ce duk wanda ya yaudare mu dan Allah sai mu yaudaru in ka zo ka haɗa mu da Allah za mu yi kai da Allah shi ce in ka zo ka haɗa mu da Allah ka ce Allah Allah sai mu bi sai mu yadda da abin da ka faɗi amma ka sani bala'i ta ɗaukan makanka kana ganin mu dolaye a duniya to mu ne wasu wayan lahira ka kwata kayan mu ne ka tafi mana da shi shi ke za mu je mu haɗa a can haka ɗaya daga cin salaf yake faɗi man khada'ana billahi khudi'na duk wanda ya yaudare mu da Allah to za mu yaudare shi ke to abinda abinda iblis ya ma annabi adam kenan ai ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim hadisi muttafaqun alai riwayar sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu manzo Allah ta sama yace annabi isa alaihi salam yana tafiya kawai sai ga wani ya sata iri iri annabi isa alaihi salam anna isa alaihi salam ra'a rajulan yasriqu annabi isa alaihi salam ya ga wani mutum yana sata faqala sai yace sarakta annabi isa alaihi salam sai yace kai sata ko kai barawo ne ko faƙala la wallahi alladhi la ilaha illa huwa shi ce billahi alladhi la ilaha illa huwa ni ba barawo bai to bari ku ji abin da annabi isa ya ce masa sai annabi isa sai ya ce masa amantu billahi wa kadzabtu basari shi na yi imani da Allah tunda ka ce wallahi kai ba barawo bane na yadda kai ba barawo bane ido na yi ƙarya ni ne ido na bai gani ba shike to ka ji bayin Allah in aka hada su da Allah kawai sai jikinsu ya rauni kuma imrul qais ma ba nabi asaba kenan ba a kasidar ta yana cewa samautu ilaiha ba'da ma nama ahluha sumu wa hababil ma'i halan ala hali نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفال فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي حلفت لها بالله حلفة فاجري قاعدت سواي حلفت لها بالله حلفة فاجري لئن ناموا فما إن من حديث ولا فعل قاعد يودر يزوي يتي نرن قيمة رنت وكريا ده كان شيء كيف حلفت لها بالله حلفة فاجري يتي نرن قيمة ده الله أما رنتوا تي تكريا kawai ina da manufata to miyagun mutane haka suke sai su rantsi da Allah amma wallahi ba Allah bane a zuciyarsu ai shi yasa ita rantsuwa ma ba a san yawanta asari asari hasan ya tabbata sayyiduna abubakar yana cewa inna kasratal halifi tad'u al-buyuta balaqi'a yawan rantsarantse ko kana da gaskiya yana sa gida ya zama kufai me ake nufi da wannan yana sabbaba mutuwan mutanen gida ai ta rantsuwa babu gaira babu dalili sannan magabata sun kasance suna da takatsantsan akan rantsuwa ɗaya daga cikin salaf yana cewa kanu yadribuna na alal halifi wa al'ahdi yace al-imam Ibrahim an-Nakhai yace magabatan mu ta sahabbai sun kasance suna zane mu idan muna yawan rantsuwa muna yara sannan kuma in muka cika yawan ɗaukar alkawari iyayenmu sahabbai sai su mana bulala suna hana mu ba sa son yawan rantsuwa to ɗabi'a ce ta iblis rantsuwa akan ƙarya sayyiduna abdullahi bin abbas ya ce gharrahu ma bil yamin iblis ya yaudari annabi adam alaihi salam da matarsa hawwa'u bil yamin da rantsuwa wa kana adamu la yazunnu anna ahadan yahlifu billahi ala al-kadhib annabi adam alaihi salam zatansa shine babu wani ba wani wata halitta Allah da za ta yi ƙarfin hali ta rantse da Allah amma akan ƙarya shi ke sau da ka iblis ya rantse ba annabi adam alaihi salam da ya rantse masa shi kenan sai annabi adam ya rudu sai ya bi amma ta sanadiyar mantuwa da Allah ya kaddara masa fanasiya Allah ya ce sai ya manta manzon sama ya ce fanasiya adamu fanasiyat zurriyatuhu annabi adam ya zama ya mantuwa to tun daga nan sai ya zama ƴaƴansa su ma sai muka zama masu mantuwa muka zama masu mantuwa to kaga wannan kenan malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi yace a cikin igasatul lahfan yace wa warasa aduwullahi hadha al-makr li awliyaihi wa hizbi wannan makircin na rantsuwa akan ƙarya iblis sai ya gadan mawaliyansa masoyansa sai ya ga aka ya raba gado sai suka gada da kungiyar iblis rantsuwa akan ƙarya duk mutumin da zai zama ya rantsi a ƙari akan ƙarya ba yi da gaskiya ya rantsi ya murtisi to yana cikin kungiyar iblis yana cikin jama'ar iblis mutum ya san ƙarya yake yi kawai ya zo yana rantsuwa inda khida'ihim lil mu'mini in za su yaudari masu imani sai su rantsi shi yasa haka sake bakin kai saba da rantsuwa haka nan haka saba kama kana al munafiquna yaquluna li rasulillah kaman yadda munafikai idan suka zo wajen annabi sama suke cewa ko suke cewa nashhadu innaka la rasulullah إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إذا منافقين سقزوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم سيتشي من رنس إذا الله من شيء إذا قيما زن الله kaga kakansu iblis shi ya gadon musu da wannan mummunan ta'ada sun san idan suka rantse ai har cewa suka yi ai suka ce wa minhumul ladina yaquluna huwa usus Allah ce kul uzunu khairin lakum idan suka zo sai su ce ai duk maganar da aka faɗa ma manzo Allah sun manzo Allah kunne ne faɗa a faɗa maka kaji wato duk maganar da suka faɗa ma manzo Allah sallama sai manzo sa mai yadda shi yasa da aka je yaki aka dawo yakin tabuka ba su je ba da gangan saboda munafurci ba su je ba sai su zo kawai sai su rantse ma manzo Allah sun ce wallahi ya ma'aikin Allah na so a ci aje yakin nan da ni amma wallahi kana tafiya shikenan sai ciwon dan Kano mai kama ni sai manzo sama ya ce je ka Allah je gafarta maka sai wani ya zo wallahi ya ma'aikin Allah tunda ka zo tunda aka tafi ina ta shirye shirye na shirye kayana tsaf zan bi ka sai matata ta kama nakuda sai manzo sama ya ce je ka Allah je gafarta maka ɗaya ya sake zuwa ce wallahi ya ma'aikin Allah tun da ka tafi wallahi tallahi ne shirin komai na sa kaya na akwati kuma duk abin da ake nema na tanada amma wallahi ya ma'aikin Allah kana kana tafiya ɗana ya fara rashin lafiya jinya shi nake har yanzu bai warke ba manzo Allah ta sama ya ce je ka Allah ya gafarta maka kaga shine wannan to haka haka haka mutanen iblis suke yaudaran masu imani kuma wallahi dai yaudara sun iya me yasa ake fassara siyasa da yaudara so da su suka fi yin wannan dabi'a ɗaya daga cikin malaman mu ɗaya daga cikin malamai yake cewa a'udhu billahi an akuna min as-siyasiyyi yace ina roƙon Allah ya tsare ni daga yan siyasa shi a'udhu billahi min as-siyasati ina roƙon Allah ya tsare ni daga siyasa ba yana nufin shugabanci ba ba yana nufin shugabanta al'umma akan adalci ba yana nufin yaudara irin ta 'yan siyasa su rantse akan ƙarya mutum ya san abu ba haka yake ba amma ya murtisi saboda a yadda da shi ya rantse da Allah wallahi ɗabi'a ce ta munafukai kuma ɗabi'a ce ta iblis iblis ya fara yin wannan a ban ƙasa shi ya fara wannan yaudara ya rantse akan abu ba haka yake ba duk halin da kake ce kar ka rantse akan ƙarya ka faɗi gaskiya gaskiya ba ta taɓa kunyata mai ita ba sai dai a daɗe sakamakon bai fito ba amma sakamakon zai fito shi yasa duk yadda za a kaɗa a raya ka zama mai gaskiya ka faɗi gaskiya shi ke kuma ka tsaya akan haka kaka yaudara kaka yaudari kowa kaka yaudari kowa ka faɗi gaskiya in aka kai aka dawo gaskiyar nan ita za ta cece ka gaskiya ba ta taɓa yaudaran mai ita ba bata taba cutar da shi ba kuma bata taba dawo masa da sakamako wanda yake mummuna ba Al-Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alayh waliyin Allah ne ai Al-Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani malami ne na Allah yana ba da labari yana cewa awwalu amri as-sidq yace farkon lamari na gaskiya ne yace abin da ya faru ban wuce shekaru goma sha wani abu ba mamata ta haɗa min kaya zan tafi neman karatu jilan garinsu kenan zai shigo garin bagdad domin karatu mamarsa ta shirya masa duk abin da ake shirya ma ɗalibi na buƙatar rayuwa sai ta haɗa shi da wata karauka matafiya sun zo suna tafiya sai yan fashi suka tare shi suka tare su a hanya da suka tare su a hanya shikenan aka zo aka tsaye da su aka fara da madugu madugu ban tafiya ko nawa kake da shi yace kaza yake da shi yayi ƙarya aka caje shi sai aka ga sabanin abin da ya faɗi aka ce koma na aka bibige shi aka ce ya tsaya gefe guda aka zo na bi shi ma yayi ƙarya haka duka aka yi aka zo kan Abdulkadir dan yaro dan shekara goma sha wani abu sha biyu ko sha uku sai ya ce kaza nake da shi ya faɗi gaskiyar abin da yake tare da shi shugaban yan fashi ya ce a caje shi aka caje shi aka ga abin da ya faɗin nan haka yake tas babu wata ba ƙari ba rage sai ce kai yaro ma hamalaka ala sidiq ce me yasa ka ka zama mai kai gaskiya sai ce wa'adtu ummi alla akziba ce na ɗauma mamata alkawari ba zan yi ƙarya ba mamata ta mun wasiya cewa ya abdulkadir la taqdib kaka yi ƙarya kawai sai rawa sai shugaban yan fashi jikin shi ya fara rawa sai ce wa'atta ummaka ala an la taqdiba fa sadaqtana wa wa'adana Allah ta'ala fa kadabnahu ce mamaka kama alkawari zaka yi gaskiya kuma ka faɗi gaskiya amma mu mun ma Allah alƙawari zamu zama masu gaskiya tun da ya halarce mu kuma mun zo muna yaudara yace duk an tuba yace kuma yar musu da kudaden su duka gabaki da kuma yar musu an fasa sata kuma ba za a take yi ba an tuba ya tuban ma Allah sannan duk mabiyansa yaransa suka tuban ma Allah subhanahu wataala to sai a ce a ce wani mai gaskiya wanda yake da gaskiya ta gaske gaske shi ta yaudare shi a sai dai yaudara ta yaudare ka kuma ko ba daɗe ko ba jima in dai kai mai yaudari ne sai yaudarar ka ta bayyana sai ta bayyana to ɗabi'a ce ta iblis shi kenan to kaga shi ne sannan kuma a wani wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa yahlifuna billahi innahum lama'akum innahum laminkum wa ma hum minkum Allah ta'ala ya ce suna rantse muku da Allah suna cewa tare da ku suke Allah ya ce ƙarya suke ba tare da ku suke ba kaga ɗabi'a ce ta iblis to daga kada ka rantse akan ƙarya ko kana da gaskiya kakkai saurin rantsuwa ka tsaya sai idan inda ake bukata a rantse sai ka rantse amma kada bakin kai saba da rantse rantse kuma balle rantsuwa akan ƙarya ba daidai bane wannan Allah shirye mu to kun ga abin da iblis ya ma annabi adam alaihi salam yau dare shi shikenan ya rantse masa da Allah subhanahu wataala annabi adam alaihi salam ya yaudaru da abin da iblis ya faɗa masa shike to me sakamako fa akala minha bismillah fa akala minha
فدلاهما بغرور نعم فلما ذاقا الشجرة لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما نعم وأقل لكما الشيطان لهما عدو
sai Allah ta'ala ce fadallahuma bighurur sai iblis ya yaudari annabi adam alaihi salam bighurur da rudi falamma zaqa ash-shajarata lokacin da suka ci wannan itaciyar badat lahuma sawatuhuma kawai shikenan sai al'aura annabi Adam da ta hawa sai ta bayyana a gare su, wa tsafiƙa ya sifani alaihima min waraƙil janna, sai su rika tsinkar ganyayyakin aljanna suna lulluɓa al'aurarsu, wa na dahuma rabbuhuma sai Ubangijinsu ya kira su, alam an hakuma an tilkuma shajarati, ashe ban hana ku game da wannan bishiyar ba, wa a kulla kuma ashe ban ce muku inna shaitana lallai iblis lakuma a gare ku aduwun abokin gaba ne mubinun bayyananne ba Allah ta'ala ce fadallahu ma bi guru iblis ya yaudara annabi adam alaihi salam bi guru da rudi da rudi fadallahuma bihi abinda ake ce ma dalla at-tadliya shine asali ka sanya guga a rijiya domin ka fito da ruwa shine ake ce masa at-tadliya to idan ya kasance gugar rijiyar ba ruwa to amma ga wani a gefe yaudarar da kake son ka yi sai ka sa masa guga a cikin rijiya domin ya yaudaru da kai ya zaci cewa za ka ba shi ruwa shi ma sai ana ce mishi attadliya attadliya to fadallahu ma bi guru iblis sai ya yaudari annabi adam alaihi salam bi guru da rudi ya rudi annabi adam alaihi salam ya nuna masa cewa zo mu je zo mu je alheri nake nufin ka da shi ya ja annabi adam alaihi salam malamai suka ce abinda ake cewa fadallahuma ay aqdamahuma fa fa'ala fi'lan yatma'ani bihi fi naf'in fa khaba fihi iblis ya yaudara annabi adam alaihi salam ya kwadaitar da shi wani abu abinda ya nuna masa cewa in ya aikata akwai alheri a ciki alhali yaudara ne sharri ne ba alheri a cikin wannan abu wa aslu dalla idan aka ce dalla a larabci tamfilu hali man yatlubu shay'an min mazinnatihi fala yajiduhu bi hali man yudli dalwahu aw rijlaihi fil bi'ri liyastaqiya min ma'iha fala yajidu fiha ma'an an kamanta mutumin da zai je yana neman wani abu da niyyar ya samu wannan abin a wurin da ake samun abin amma daga baya sai ya samu asara an kamanta shi da mutumin da zai zo ya sa guga a cikin rijiya da tsammanin ya fito da ruwa sai ya gama wahalar sa gugan nan a cikin rijiya kuma irin rijiyoyin da ko rijiyoyin irin wajajen da suke kaf irin wajajen Nijar akwai inda za ka tafi gugar su sai dai a sa ma raƙumi raƙumi za a sa ma igiya sai a kora shi sannan ya iya jawo ruwa saboda nisan rijiya to sai da guga ta kai ƙasa da gugar ta kai ƙasa shikenan aka jawo ta sai aka gaba ruwa kaga ya mutum zai zama ya mutum zai tsinci kansa a cikin damuwa da bakin ciki to abinda iblis ya ma annabi adam alaihi salam kenan fadallahu ma bihi ya yaudara annabi adam alaihi salam wasu kuma malaman suka ce dalla ya kama da dallala kamar yadda kake cewa ne amla da amlala in aka ce amla ya masa shifta ya faɗa masa wani abu yana son ya rubuta haka nan aka ce amlala amlala amla alaihi wa amlala alaihi ya masa shifta to haka shi ma wannan ana cewa dalla sannan kuma ana cewa dallala me dallala dallala shine ka ziga mutum ka sa shi ya karfin hali ya aikata abin da ba halin shi bai shine dallala ai shi yasa ake ce ma yaro yaron da ya zama tangartacce ya ce mishi alwaladul mudallal alwaladul mudallal yaron da iyayensa suka takaltar da shi abinda bai kamata yi ba har yazo yana yi to kaga mudallal kenan sai suka ce shi ne wannan fadallahuma ai fadallalahuma iblis sai ya sa ta annabi adam alaihi salam suka yi karfin hali suka aikata abinda ba ɗabi'arsu bane bai kamata su aikata wasu kuma suka ce dalla ai garrahuma ya yaudare su to kaga dai dai ma'ana ɗaya ce iblis ya sa annabi adam alayhi salam ya aikata abin da ba ɗabi'arsa ba abin da ba a tsammanin ya aikata a matsayinsa na annabin Allah domin annabi adam annabi ne hadisi sahihi ya tabbata a cikin musnadul imam ahmad riwayar sayyiduna abu dharr al-gifari radiyallahu ta'ala anhu yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a adamu nabiyyun shin annabi adam annabi ne ka gani ma da zan faɗa sai na ce annabi adam kamar ka ce shin adamu annabi ne saboda duk in ka ji waɗannan ababen da suka faru ga annabi adam alayhi salam sai ka tuno da qa'idatul isma qa'idatul ismatil anbiya qa'ida ta Allah ta'ala da ya ba annabawansa kariya annaba ba sa zinubi ai ko mai hikima yana siffanta annabi sama yana cewa nabiyyun azimun ma asaqattu rabbahu inji mai ishiriniya yace annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne babba manzo ne mai girma ma asaqatu rabbahu bai taba saba ma ubangiji ba to kaga zaka zaci cewa annabi adam wai adamu annabi ne to abu zar ya yi irin wannan tunanin sai ya tambayi annabi sun ya ce a adamu nabiyun shin adamu annabi ne kuwa sai manzo sun ya ce nabiyun mukallamun annabi ne Allah ya magana da shi ba to amma wannan abin da ya faru da annabi adam alaihi salam kaddara ce wani tsari ne na ubangiji sai an ba haka sannan mu za mu zo duniyar nan haka Allah ya tsara hikimarsa sai ya sa abin ya gudana a kan annabi adam alaihi salam Allah bai kaddara ya zama aljanna ce gidanmu na farko ba amma shi sai aka fara ɗanɗana masa ya ɗanɗana aljanna ya ji abin da ke ciki mu kuma ‘ya'yansa sai Allah ya turo mana ‘ya'yansa annabawa ‘ya'yan annabi Adam a.s. manzanni domin su tunatar da mu wannan aljanna wannan gidan na asali mu yi ƙoƙari kowannen mu kai ya zauna a nan فهيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فحلناع نعود إلى أوطاننا ونسلم فهيا على جنات عدن كي سوري كي قجاوة كقوما جدا كان أسلي الجنة مدومية دومين إتشي جدا بابا كان أسلي كما وفيها المخيم duk abin da ake tanada na jin daɗi na shirmomi na shakatawa an tanada a cikin aljanna walakin nana sabiyul aduwi sai dai abokanan gaba ne suka kama mu suka maida mu fursanonin su fa hal nara shin yanzu kana tsammani nuraddu ila awtanina za a maida mu kasar mu ta asali kasar mu ita ce ina aljanna wa nusallimu kuma mu shiga mu ce assalamu alaikum assalamu alaikum mi sallama kaga kowa abin da ya kamata ya makan shi shiri ce to tsari ne na Allah so daga iblis fadallahu ma bi guru iblis ya yaudari annabi adam alaihissalam ya rika masa roman baka shi ne roman baka ake a tajliya roman baka a faɗa maka abin da ba haka yake ba sai daga baya a lokacin da rana ta fito sai ka gane sa ta'lamu hina yattali'un naharu a farsun kana tahtaka am himaru rana na fitowa zaka gane wa kake kai kana kan jaki ne ko kana kara doki amma lokacin da duhu baka san abin da ka hau ba to in rana ta fito sai ka gane to an maka tadliya kenan an maka roman baka to fadallahu ma bi guru iblis ya yaudari annabi adam alayhi salam da gururi me ake ce ma guru al gurur shine itiqadu shay'in nafi'an bi hasabi zahiri hali amma wala naf'a fihi inda tajribati abinda ake ce ma gururi shine kazaci wani abu yana da amfani a zahiri amma idan ka gwada abin sai ka gane cewa ashe babu alheri babu amfani a cikinsa to shine sai a ce masa alguru alguru rudi eh ba shi yasa kafirai munafikai sai su ce garra haula idinuhum ba da suka ga an je yaki an kakkashe masu imani su sai suka kalla cewa sai suka ce garra haula idinuhum sai wannan addinin su ya yaudare su sun tafi sun je an kashe su a banza to shine sai Allah ta'ala ce ku ne banzaya ku ne ba ku da tajriba ku ne ba ku da gogayya ba ku san addini ba amma addini babu yaudara a cikin sa addini gaskiya ne Allah ya baka natsuwa a duniya in ka yi shi sannan kuma in ka mutu kana yin sa sakamakon ka shiga aljanna gidan daɗi ba rudi a cikin addini amma abin da ke rudan mutum shine iblis iblis ya nuna maka abu raba-raba amma sai ka tsaya ka kalli abin da gaske sai ka gane ashe duk holoko ne hajarin kaka ashe babu komai a ciki yaudara ce a ciki to shine ake ce masa alguru alguru ai shi yasa idan mutum ya zama rudadde wanda ake rudarsa ake ce masa aljirru aljirru sannan kuma ake ce masa algumuru algumur wanda bai da tajriba algamar kai algamar wanda bai da tajriba a rayuwa bai da gogayya to kaga shine wannan saboda haka annabi adam alayhi salam iblis ya yaudare shi kawai sai suka ci falamma zaqa shajarata lokacin da suka dandana wannan bishiya kaga nan Allah ta'ala ce zaqa malamai suka ce daga lokacin da annabi adam alayhi salam ya dauki dan iccen nan ya sa a bakin sa ya dandana shikenan badat lahuma sau'atuhuma tun daga nan kawai sai ji an yaga rigar da ke jikinsa an yaga wandansa shike tsaraicin sa ya bayyana yana ɗanɗanawa nan kinaya ce ta nuna maka yadda zunubi yake ma kana fara yin sa to bala'insa zai fara shigar ka falamma zaqa Allah bai ce falamma akala ba falamma zaqa azzauq shine ka dandana abu dandanawa suna dandana bishiyan nan suka ci dan badat lahumu sau'atuhuma kawai sai al'aurata ta bayyana aka yaga kayan su aka cire musu kayan su annabi adam alayhi salam bai taba ganin tsaraicin sa ba bai taba ganin tsaraicin matarsa ba to amma sakamakon da Allah ya musu tunda suka ci bishiya shikenan kuma dama an faɗa musu ai cewa ne iblis abin da yake li yubdi lahuma sau'atihima kawai a can li yubdi lahuma ma wuri anhuma min sau'atihima abin da aka koye musu na al'aurar su to shi iblis yake son su gani alama kaskanci kenan shikenan sai suka ci badat lahuma sau'atuhuma kawai sai al'aurarsa ta bayyana wa tafiqa ai fa akhadaki kawai sai suka rika kamar yadda bahaushe yake cewa ya rika to shine tafiqa tafiqa fa tafiqa sai suka rika sai suka rika me sai suka rika yakhsifani alaihima min warqil janna sai suka rika yago duk ganyen da suka samu na aljanna sai su yago shi sai su rika rufa al'aurarsu sabon abu ya zo musu bala'i sun shiga kaskanci wannan shine sakamakon zunubi sakamakon nan take zunubi abin da yake fara maka kenan a hankali sai tana so har a kai matakin ƙarshe amma Allah yana nufin su da rahama wa nadahuma rabbuhuma nan take sai Allah madaukakin sarki sai ya kira su Allah ya kira su yace alam an hakuma ashe ban hana ku ba Allah ya tunatar da su kaga mantawa annabi adam yake shi yasa zunubin annabi adam alayhi salam mantuwa ne mantuwa mantuwa sai da ya manta sannan wannan abin ya faru so da kanan take Allah ta'ala ya kira su kaga ashe annabi adam alayhi salam Allah ya magana da shi nabiyyun mukallam wa nadahuma rabbuhuma abinda ake ce ma annida'u shine ne shine طلب إقبال مدلوله بصوت رفيع شيني أن يمك ويقو أما أتاك مريا شيني أن نداء أتاك مريا الله تعالى يا آدم يا هواء ألم أنحقما أشيبا أنا قب أن تلكم الشجرة جمد وان شمبشية وشمبشية تاكو أشيبا أنا قبا wa aqul lakuma kuma ashe ban ce muku inna shaytana lakuma aduwwun mubin ba ashe ban ce muku iblis abokin gaban ku ne mad a bayyana ba bai boye muku adawarsa ba a fili adawarsa take makiyin ku ne to amma ya aka yi iya sadadowa ya ziga ku ya yaudare ku ya kwashe muku kafa ya muku shigo shigo ba zurfi Allah ta'ala ya kira su to za mu ji abinda Allah ta'ala zai ma annabi Adam wahayi wanda zai faɗa kuma annabi adam nan take ce faɗi in kuma ya faɗa sai Allah ta'ala ce gafarta masa sai ya zama at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la dhanba lahu sai annabi adam alayhi salam ya da ba yi da wani laifi a wajen Allah ko kwara daya kaga wannan zai nuna maka bambanci tsakanin ma'asiyatu iblis wa ma'asiyati adam saban iblis da saban annabi adam saban annabi adam na mantuwa ne saban iblis shi ko na inadi ne da takabburi girman kai shi yasa da Allah ta'ala ya kira iblis bayan yayi sabo na kin yi annabi adam sujada sai ya doge ya ci gaba da girman kansa amma da Allah ta'ala kuma ya kira annabi adam alaihi salam zamu ji abin da annabi adam alaihi salam yayi da tuban da yayi a wajen Allah subhanahu wataala da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya karbi tubansa Allah madaukaki ya ba mu ikon tuba Allah ya karbi tuban mu Allah ya gafarta mana Allah ya yi mana damuwar da muke ciki Allah subhanahu wataala ya saukar da zaman lafiya da alkhairai masu yawa a cikin wannan kasa tamu Allah ya canza mana shugabanninmu su zama mutanen kirki Allah subhanahu wataala ya sanya musu tausayinmu da jin kanmu Allah subhanahu wataala mu kuma ya bamu ikon yi musu biyayya irin wanda yake so Allah ya gafarta mana Allah subhanahu wataala ya ji kanmu ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyar mu ya gafarta mu magabatan mu ya saka musu da alkhairi akwai jawabin masallaci ko ko ba yau wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh